أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة ‘yan musulmi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna sha uku ga watan sha'aban hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ɗaya ga watan biyu mana watan fevrier na shekara 2026 miladiya kamar yadda muka saba karatun wannan littafi namu mai albarka littafin risala risalatu abi zaidin al-qirawani littafi da yake mana bayanin hukumce-hukumce da al'amura na shari'a na addinin musulunci akan mazhaban mu ta imam malik bin anas allah ya kara masa yarda har yanzu dai muna cikin babin kasuwanci da abin da ya kama da kasuwanci yau shine darasi na 79 insha Allah muna kan gabar za mu tashi wa inna ma yutuwa da'ulil istibra'il jariya allati lil firash wa ya gani adiba kai a ba su ɗan wasu shafi shafi na nawa kudi ba sai a ba da shafi wa inna ma yutuwa da'u adiba wanda ya gani ya ba da shafi a samu alama a dinga sanya a gurin shafi ina shi ya kusa shafi ko na ɗari ko dinga ne ɗari ko da wani ɗan abu ɗan kaɗan dai haka wa inna ma yutuwa da ulil istibira'il jariya shahi na nawa ɗari da biyar ko sadara ta nawa an gani muje to bismillahir rahmanir rahim malace wa inna ma yutawada'u lil istibra'il jariyatu allati lil firashi fil aglabi aw allati aqarra al ba'i'u bi wada'iha wa in kanat wahshan ولا تجوز براءة من الحمل إلا حملا زاهرا والبراءة بالرقيق جائزة مما لم يعلم البائن to ana bayani akan zabi kasuwanci na zabi da sauransu da kuma an faɗa mana irin in an ba mutum zabi da kwanukan da ya kamata mutum ya mayar da sauransu duka mun karanta a wancan sati bayanai dalla-dalla to yanzu an ajiye wannan bayani yanzu kuma an dawo bayanin akan istibra'i da balwa yanzu kenan baiwa ce za a sayar har yanzu bangaren kasuwancin ne to amma kuma yanzu ba bawa ba ne na mashi baiwa ce ta mace za a saida ko kuma za ka siyo ko ka saya kenan da ka siyo ta direct sai ka ci gaba da amfani da ita ko yaya ake to wannan shine yanzu ka'idar shari'a za ta bamu za a bayyana mana yaya ya kamata ake kun ga wannan shine ke nuna wallahi addinin musulunci addini ne da rayuwa ka ce wallahi wanda ya ba addini musulunci ka karanta addini musulunci to baka bukatar wani tunani baka bukatar wani aula ma'ana musulunci ya riga ya muka gata duk shawara da za a baka abin da za a baka albarka ce anan kayi abin ka samu lada kuma ka samu albarkar abu yanzu kaga wannan akan harakar baiwa ne kai da kanka je kasu zaka siyo baiwa ko kaso ta ya ya kamata ka yi da shine musulunci zai karanta da mu sai aka ce wa inna ma yutuwa da ulil istibra'il jariya wajibi ne a musulunci a da da ake sai da yanzu kun ga babu yanzu lokaci ya wuce amma a da lokacin da ake sai da bayu sai ka je kasuwa ka siyo baiwa ka je kasuwa ka siyo bawa a lokacin da ana yaƙi na jihadi na musulunci inda haƙiƙa a nan ne ake samu bayi yanzu babu babu wannan jihadin barkana ka samu bawa ka cewa wannan bawan ka waɗanda ake da su a can na asali su ma kuma tura da suka zo suka yi wata hikimar su da waye aka yi yarjejeniya da aka yantar da su kenan babu zancen wani shesinya malamai sun ganin babu zancen yanzu wani bawa wance in ma an yantar da su kenan da akwai su da shi ne sai a ci abin yana tafiya silsila to saboda haka aka zauna aka yi yarjejeniya kuka aka ayyanta su to in a lokacin da akwai bayini to shi gashi ka'ida idan mutum ya je ya so baiwa wajibi ne ya ajiye ta sai ta yi istibra'i wajibi ne ka ajiye ta sai ta yi istibra'i shine wa inna ma yutwa da'u min istibra'in jariya wajibi ne mutum idan ya so baiwa to sai ya ajiye ta isra'i ba kawai da ka so ta ba yau kawai shi kenan kuma ya ka shiga daga daki a wannan kuma shine hukuncin da yake akan yarinyar da take yawace yawace ko matar da take yawace yawace ba zamna guri ɗaya ba yanzu ka ganta kun daidai ta za ku yi aure za ka aure ta to kafin ba a ɗaura aure sai ta yi istibrai ko a gida yarinya tana gidansu amma kuma an santa tana shigagge tana ya wuce wuce to ba a daura abu sai ta yi istibrai ko kuma mata da take zaman kanta yanzu kuma ta tuba yanzu ta aure to ba ta ce da a tunda na tuba shikenan bari aure ai ita ba kazar kowa ce ba a'a sai ta yi istibrai shine tabari yawwa shine da Hausa ake ce ma tabari ba barakallahu fi yara kuna kayan wannan hausar da yawa yara basanta ba shi ne ake ce mata bari ina ba ta fahimta yanzu ka ga wata mace ko wata yarinya ka ganta kana so kun daidaita ka mata wa'azi nasiha ta nutsu to in za a daura aure ba kawai direct ake daura aure ba yanzu mi za a yi sai ta je ta zama ta yi istibraki in kuna son aure na halal ne aure wanda albarka Allah sun yi albarka a cikin shi to ta yi istibraki kuma in za ta yi istibraki ba wai a wajenka za ta yi istibraki ba a sai a samu gida ko in tana da iyaye ta je gaban iyayen ta zamna ba fita ba yawo sai ta yi jini biyu wani kawai ma malamai suka ce jini uku wasu malamai suka ce a jini ɗaya ma in ta yi fanima an tabbatar da lafiya lau amma dai mafi karanci ta yi jini biyu shi ne istibrai ta zamna a gaban iyayenta ta yi jini biyu kuma ba tare da tana yawuce wacce tana zuwa ko ina ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma da ka ci sibi musibati wa ajurni fiya wa jinna ina fitilan nan tamu a dan haska mana fitila to ku sa kwas nan yawwa to kai ma sa kwas nan kai mal umar ce mal umar zo sa kwas yau kafin a tada wannan ko eh shi ne a sa da abin yawwa to sa kwas to aka ce wa inna ma yi tuwadon ko saboda haka wajibi ne idan mutum ya so baiwa to ya ajiye ta yi istibrai kuma wannan shine hukuncin akan duk wata yarinya ko wata mata da take yawo ballaga zaban kaura ma'ana yanzu kuma take so ta yi aure to ba gare ta ake daura aure ba shine babba illa shi sun ya kewa matsala da kuke gani in ka lura ka gawai wata rashin kunya da yara suke da wata fitsara da yara ba sa biyayya ga iyaye ba sa wallahi abin ka koma daga tushe da yawa matsaloli mu ne muke jayo shi na farko in ma aure ne na halal za a yi shi to an lokacin da aka zo yin auren amma Allah subhanahu wataala gandiga bai am duk fitsara an yi duk wani abu da ya kamata na shiriri ta ji hanya cikin abu wa kuma akan godiya ne ga Allah ya maka ni'ima ya miki ni'ima maimakon a yi abu na shari'a irin su wa'azin nan irin abin da ya sha bana a'a sai a fito a yi shagaraya a tankace a yi shegantaka da sauransu to Allah subhanahu wataala yana yana jiran ka inda rabbuka la bil mirsad shikenan ba kuma Allah abin da ku gada ma ba saboda kuna da kuɗi ayi bari biki an yi biki kamar mutuwa ayi waye ta an abin da gada ma to shine in ku tashi aiwa sai Allah fara ba ku ayya wanda za su fito muku da kiya wani abin ga go sai wata fitsara da yara yake da wani abin da rishin biye da wani abin da iba albarka kai ka san akwai magana to tun wajen auren an saba wa Allah ko kuma a'a an yi auren wajen auren an yi ciwa-ciwa kawo kai kaga yarinya ta birge tana kalkalkalkalin mine ne maimakon ku dawo ku zo ku bi ka'ida ta musulunci kaganta tana yawo to shi gina an daidaita to kin na tso ayyana na tuba na gyara to to ku bi hanyar allah ni allah to yi je ki istibraki istibran kai ne za ku je gidansu in tana da iyaye a zauna to gashi waccan mun gani juna mun daidaita za mu aure amma ni ga yanda musulunci ya ce istibrai ta zamana a gabanku ta yi istibrai su kula da ita a'a in babu iyaye tana da wata yar uwa yatta gidanta ashe a zamana a yi magana to amana gadan ta zamana a'a an babu da wannan to a samu wata tsohuwa na cijiya a unguwa mai matinci to wacce ga wannan yariya za ta zamana a gurin ta istibrai ina fata ana ganiya to in kuyi haka kun ga kun bi shari'a yadda Allah yake tsara to wallahi albarkacin wannan biyayya da koyewa Allah sai Allah sun yi albarka sai ga zuriyar ƴaƴan ma da Allah baka mai albarka to da yawa duk waɗannan matsaloli wallahi zaka in ka zauna a hankali da zaka bince mutum zaka mutum duk mu muke shayo matsalolin mu yara ba sa ma ƴaƴa biyayya yara sun bi tsare yara sun yi kazawa in ka zauna a hankali ka bincika wallahi kai da kanka ka zauna kama kanka karatun talusu sai ga kai ka jayo abu to amma har yanzu lokaci bai huce ba sai fatu rutan har yanzu ubangiji mai ji ne mai yafiya ne a koma da kai da shi da kai da itan baki daya rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ya allah mun baka laifi allah ka yafe mana ai ta istighfari kuma alamar da gaske kuke kuma yanzu duk kuga kuna yin abin da Allah yake so kuna nisan da abin da Allah bai so wannan shi yake nuna da gaske yanzu ka yi wa Allah laifi ka yi aikata wasu abubuwa na haram ka ci haram ko ka yi kasuwanci na haram ko ka aikata haram ko ka yi kaza yanzu da gaske ke alama ka tuba na farko kai ta istighfari dare da rana fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara in kana yawan istighfari Allah subhanahu wataala zai bude maka kofofin alhairai da albarkoki na biyu alama da gaske kake kuma yanzu duk abin da aka ce wannan kash Allah ya hana har a zuciyarka kana kin wannan abu duk abin da aka ce manzon Allah ya hana har a zuciyarka kana kin wannan abu ma'ana zaka kana nisan da duk abin da Allah bai so da abin da manzon Allah ya hana kana aikata abin da Allah ya so alama da gaske ubangiji kuma sai ya karbi tubanka sai ya yafe muku kuma yanzu wannan ayyan kuma dalilin wannan koma ga Allah da su ‘ya'yan ka ɗora su akan tarbiyya ta musulunci ka ɗora su akan karantarwa ta addinin musulunci da yawa ita ma kuma yanzu yau gani yaran mun fifita wannan lakwal ta zamani akan wannan karatu na alkur'ani kuma sai mu ta kuka mu ce a muna son albarka yaro ya ƙi kaza ka ƙi ɓangaren albarkar kai da kanka a zuciya ka fi fifita wancan ɓangaren akan wannan ɓangaren to ya kake so Allah ya maka din mutanen ganin wayo ne zama ma Allah a zuce ka yau yaranka a ce yau ana lakwal a ce yau ga makaranta a ce yau wani mushi ya ce a je lakwal ratarafaj a ce kuma ga makaranta kai da kansa ka ce mishi ya kan lakwal alhali ku kaga kai Allah ba zai tambaye ka me yasin ya baka sa danka lakwal ba babu wanda Allah zai tsira ni gobe kiyama ya ce me yasa baka sa danka lakwal ba amma wallahi hannu muku rantsuwa duk wanda bai karanta dan shi alqur'ani sai Allah ya tsira shi gobe kiyama nan shi kuma sai ya tabe ka lakul wannan sana'a ce mun gagar bambancewa tsakanin fari da baki sana'a ce muke nema ma ɗayan mu kuwa yanda dan kasuwa ya fita nema yanda labor ya fita haka la fadin nan ta ci ba za ta ci ba to karshe sai ayi batan bata kalkalma kaje ayi ta kankarewa lakulin ayi ta biya karshe kuma ai faɗo totuwa faɗo dozuma ba wancan in kuma ba zuwa makaranta shi kuma makaranta alkur'ani annabi ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi hadisi karara kana kabari a kwance lada zai dinga zai maka ka tashi raƙiya maka ganga da lada tim annabi sallallahu alaihi wasallam bawa zai tambaye ubanci ya ubanci ina na samu wannan lada a ce albarkacin danka ko ɗiyanka ko ‘ya'yanka da ka bari ka sa su makaranta alƙur'ani suna karanta alƙur'ani su ne wani addu'ar su ce kuma a aljanna ma kuma za a ce ƙur'anin nan ne za a ce karanta ka hausa ma kaga alƙur'ani shi ne diplom da ake zuwa lahira da shi duk diplom da aka samu a nan duniya za a barta a ce allah ji ɗan baba shi ne injiniyar da kaza allah ji ɗan ba shi ne daftar da kaza kuma kana kallon diplom ba kuma za ka ɗauka ka je aiki ko da sunan ku ya zo ɗaya a ce irin waɗanda suke sama 'ya'yan sunan babansu ba za ka yi zuwa ka baka aiki da yawa amma alkur'ani shi kuma diplom da zaka mutu gara ba ta ci zago baya ci ka tashi alkiyama ka je har aljanna to amma yau mun rena yau a ce ga lakwal ga makanta ya ce tafi lakwalin kai da kan zaka ci to ta Allah kuma ta yabi kisan albarka ya abin da so kuma Allah ya wada daidai kai da kanka a zuciyar ka fi imani da wancan to ya kamata yan uwa mu gyara da yawa kurakuran diddan gare mu Allah ba mu yi gyara to dukkan matsaloli na zamantakewa ka ji mace tana jaje tana kaza an mata kaza sai ya bincike kanki kan shi ma mai gida yana kaza kaza nan ma ta an yi kaza duk ku bincike kanku yara sai kaza biyu bincike binciken in ka yi sifatu wutar in ka gyara kuma sai Allah gyara maka kaga inda ubangiji shi kuma rahama a gare shi qul ya qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Allah ya ce ya ku bayina da kure yau da barna kada ku yake tsammani daga hannun ubangiji kada ka ce ai nayi kabar nayi barna biya nayi faɗa biya Allah ba zai yafe ba a wallahi laifin ka in ya kai sama da kasa ubangiji na iya yafe maka shi amma yayin da gaske kake da gaske ba ka gyara da gaske kayan miya ka koma ga Allah to wallahi duk wanda ba Allah Allah ka zaka al'amuran ka kai da kanka albarka wani abu kawai sai ne Allah zai ka mu sauki abubuwa ka shi wata matsala da Allah ya yi maka cikin sauki kana bukatar wani abu da Allah ya biya maka bukata kana bukatar in dai kana wa Allah ta abu kana wa Allah ta wallahi duk wadannan abubuwa zaka cikin sauki saboda haka duk wadannan amfanin karatu mu yi kokari mu gyara ina ba ta fahimta kenan dan yarinya tana lalace a bukiti bai hana ba ta abu haka kuma dan kaga yarinya lalace kamar da nasiya ka gyara bai hana ta ka aure ba amma ni abu tsari shine ayi istibrai kafin ayi aure in ba yi ba to hotun daga nan an yi gefe an yi rate an shigar kafar hagu to ba za a yi kyau ba to wannan shine hukunci duk yariyar take yawo ba hana ka ta aure da ba amma kafin ka aure ta yi istibrai sai a samu guri amma ba su zauna a gunka ba ko ta je ɗakin maza da zan a aikin banza ke ga yadda ake ina ba ta fahimta to shi ne ake istibra'i cewa wajibi ne wa inna ma yata wada'u li istibra'i wallati lil firash bil aglab yace kuma aglabiya ma bai wadda musamman mai ita mai gidanta yake kusanta ta mana wata ke lil firash ce wadda take shimfiɗa to wajibi ne idan ka sayo irin wannan baiwa ba dan tana baiwa ka ba kawai da ka zo direct mana a sai ka ajiye ta ta yi istibra'i in ta yi istibra'i yanzu kuma daga baya kuma yanzu shikar ta halatta a gare ka ina fata an fahimta ko da kana da fa'u mata hudu to yanzu kuma ba ma ba musulunci ya halatta maka baiwa in dari gare ka ma kudi wata rahama da wani in dari gare ka wannan su damar tsoron bayi ko yanzu ne in kaga dama in dai naka ne kuma ka bi wannan tsari to ya halitta gare ka wanda kaga dama ina ba ta fahimta amma inda sunan mata aure ne to shi kuma ba a wucewa ku Allah ke mike mu shi da ce allati wallati lil firashi fil aglab aw allati aqarra al ba'i'u bi wada'iha ko kuma a'a bai wanda shi kanshi wanda ya zo ya saida ta ya yi furici cewa hakika yana kusantarta bai washi ce shi ma yanzu kuma wata bukata ta kama shi dole ba da yana son rabuwa da ita ya zo kudi ne yake bukata ita kuma kaddara ce ya ajiye daga kudi yana bukata to kaji dalilin da zai saida ta to saboda haka idan zai saida ta sai ce a'a na bai wata ce don muna tare da ita muna kwanciya da ita amma yanzu bukata ce ta kama zan saida ta sai ka siya in ka siya kai kuma yanzu tafin ta halatta a gare ka kai ma sai ka bar ta istibra'i kunga wannan ita ce ka'ida haka ake ba wa kawai da ka zo abu to shike na kai maka gobe ba wallahi akwai wani tsarki da musulunci ya sanya wannan idda da mata suke yi na taɓa shin wata emission a amurka ina ji wasu suka tashi suka yi bincike karciyar kafirai da karciyar musulmai duk matar arna a wannan karshen da aka yi kowace sai a same ta da wani adn a jikinta wata yayi goma wata yayi biyar wata yayi kaza duk wanda aka auna a jikinta akwai sauran adn wancan wancan wancan wancan a jiki ma'ana ya nuna ta zama karya duk yadda su da ke daman ba su da san excuse me kawai mace tana bukata wani shine yanci yadda ka san akuya tana bukata ta bi wancan duk wanda aka ce wannan arniya ce duk matan unguwar garce ne suka ware da na musulmi da na wannan sai a samu wata adn biyar wata goma wata kaza wata kaza ta kaza da sauransu mana selon adadin mazajen da take bi kenan kaga abin ya zama ba hankali abin ya afirtibe da suka zo karshen musulmi aka yi shigo kotu musulma sai a same ta kawai adn ɗaya ne tare da ita tsarki kenan su kan suka yi sun sake na musulmai fidal ne duk arnan suka yi cikin kuma suka tabbatar da haka in dai musulma ce to sai a sami ta guda kenan mijinta kadai kawo su kuma waɗancan sun zama karnuka kenan me sanya musulunci yake cewa a yi idda ma'ana mi wannan idda ita ta take sanyawa idan mace ta rabu da wannan mushi kafin ta samu sadu da wani ta sake wani aure yanzu mi a wannan ɗanɗan tarbaki da musulunci ya bada na idda to ta rabu da wancan adn na wancan ina fata mai ta yanzu ba ta da alaƙa kenan tawon kuwa ta zama fiyo yanzu kuma wani sabon miji ne daban in ba mai biye biye ce to akwai barbashin kazantar wancan wancan wancan wancan wancan da sauransu to kaga in ballaga za ta kai ma ta yi irin wannan yawon to sai ta yi istibra'i in ta yi istibra'i kenan wancan abin kazantar ya tafi kudi ba yaƙi ya ake mana kai baka sani ba me dalilin da ya sanya musulunci ce a yi istibra'i me yasa musulunci ce a yi idda dan a tsarkake kenan kai ma ka samu abu tatacce pure kenan ka ɗauko maka a yi maka mai lancen da kasantar wancan da wancan jinin wancan jinin wancan sai ga gashi na abu ne ka gan mutum wani a yi wani yaron ka gan shi aljani aljani wani ka baka ba to amma muka aka wani tsari na musulunci musulunci ya tsarkake mu ina ba ta fahimta kaɗan da cikin hikima kun gaba mu sani ba amma musulunci ya karantar da mu kuma yanzu yiwo ni ilimin zamanin kuma ya tantance mana ya tabbatar mu ga abin da ya sa musulunci ya ce wa in kanat wahashan mala yace kai ko da ita wannan baiwar in an ce wahash mala wanda ake kyama ce wanda ake kamar ba ta wata mummuna ce ka san da ce kai ya zai so ta waye wani a tun ba daga nan take ba mace ta fi karfin haka ko da wanda ake tsoro ce in an ce wahashin mana wata mummuna ko wata da ba a so ka ce a kai tun da wannan ne yanayi zai kusance ta kai to kai kuma yanzu kake bukata ka siya a tsari na musulun da ya tsara unwaye ne ma a tafi da shi a wannan tsari ina ba ta fahimta shi ne cewa in kanin wacan wala ta juzu bara'atu min alhamli illa hamlan zahiran haka kuma bai halatta a barranta daga ciki sai cikin da yake zahiri wala bara'atu fil raqiqi ja'izan haka ya ce walbara'atu fin raƙiƙi sha'izu ma'ana barranta daga bawa adibi wannan bawa kafin ka siye shi lafiya shi lau a'a ko yana da wata matsala ko yana da wata rashin lafiya ko yana da wata katsala ko yana da wata matsaloli da sauransu ina ba ta murda ko yana da wata illa an ɓoye to wajibi ne sai an tabbatar kadda ka sai in aka ɓoye maka wata illa to daga ba kuma in ka gano to wajibi na mun karanta baya wajibi ne ka maida a maida maka yanka kenan an cuce ka har shi ne wani ya yi tambaya idan mace ce ce ba shi muka ce malam umar na ji shi ne tuna ke tun yi darasin a baya shi ma ina ba damu da kenan darasin mu kulle yana alaka wani da alaka da baya da wannan sai an yi gaba sai ga kuma an sake maido mana wani kalma can ba to mun karance ta dama a zuwa to wajibi ne shi ma wannan bawa idan ka siya to wajibi ne a tabbatar da lafiyar shi lau baya da wata matsala ko da alal misali ka sai bawa sai ka sayar da shi kusan da ka saye shi kuma kai ma ka sai da ba tare da kayu maka wani wata matsaloli ba da sauransu ta kai ai ba komi ba na a'a shi musulunci ladarara wa ladirara ba cuta ba cutarwa bai yarda ba a cuce ka kuma bai yarda kai ka cutar da wani ba saboda haka a tabbatar da lafiyar shi malam ya alamil ba'i ma'ana sai ba idan akwai wani illa wanda shi mai sayarwa dama bai san da ita ba shi bai san da wannan matsala ko daga baya ne ta bullo to a nan kaga ba za a dora mishi ba a a shi bawan ya koye masa yana da wata matsala shi kuma bai san da ita ba shi ma kuma da ya zo sai sai shi ya sai da shi bai ba tare da ya jima a gurin shi ba baranta na ya san da wannan matsala sai zo ya sai da da ya sai da kuma daga ba shi kuma wancan wanda ya siya sai gano wannan matsalar to yanzu ko da ya dawo ga wannan tunda bai san da ita ba to saboda haka kenan babu zancen a koma baya a'a matsalar da ya riga ya san da ita sai ya koyi ina fata mai ta to ita ce ake bayani a nan kenan bai halatta mutum ya yi haka kenan shi musulunci bai su yarda bai so ka cuta ko bai so a cutar da kai na gaba wala yufarraqu bainal ummi wa waladiha fil bay hatta yusghira wa kullu bay'in fasidin fadamanuhu min al ba'i fa in qabadahu al mubta'u fadamanuhu min al mubta'i min yawmi qabadihi fa in hala suquhu aw taghayyara fi badanihi فعليه قيمته يوم قبضه ولا يرده وإن كان مما يوزن أو يقال فليرد مثله ولا يفيد الربا حوال الأسواق yanzu ma ya ce wala yi farriku bainal ummi wa waladiha bil bai hatta yusgira a wannan hukunci da kyau bai halatta a raba tsakanin uwa da ɗanta filbai wajen saidawa baiwa ce gare ka to baiwar kuma tana da ɗa ta aibu ko tana da jariri ko tana da ɗa ƙarami wanda take shayarwa ba a yayi ba kuma yanzu bukata ta kama ka dan kuma ba naka ne ba kenan kaga in naka ne kaga ba zai sai da ba domin danka ne na halal kenan ana nufin mutum ya siye baiwa da da a'a ko kuma a cikin bayinsa saboda haka ya aura mata wani shi ma bawa ne kenan yanzu da ita da dan duka bayi ne kuma gane duka bayin shi ne yana da dama ya sai da to amma me idan an zo saida baka cewa to bari ga wannan uwar ce kaɗai zaka saida amma a bar maka jaririn a bar maka ɗan a in ta tumaki ne aka labiya ana hako a raba to ba a musulunci ya hana ko da bai wakace baka raba ta da ɗanta shi ne wala ifar gube na umewa wala jiha filibai ba a raba uwa da ɗanta a wajen saidawa sawa'un musulmai ne ko kafirai ne kudi ba adalci na musulunci ko da kafira ce baiwar baiwar ka ce kafira arniya kuma tana da ɗa yanzu kuma ka tashi saida ta to ba ka ce a idan arniya ce kuma ɗan ma arniya bari an raba su a musulunci ya hana in za ka saida ta to haɗa ta da ɗanta ka saida ko da ala misali ɗaya musulmi ɗaya kafiri ala misali uwar musulma ɗan kafiri ko kuma ɗan musulmi ma'ana baiwar wani bawa ne musulmi ita kuma kafira to ba za ka raba ba kawai in za a saida ta a saida ta da ɗanta dalili kuma hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man farraqa baina walidatin wa waladiha farraƙa Allah bainahu wa baina ahibbatihi yawmal qiyamah hadisi ne da Imam Tirmidhi ya fitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya raba tsakanin uwa da danta duk wanda ya raba tsakanin uwa da danta farraƙa Allah bainahu wa baina ahibbatihi to kai ma Allah zai raba ka tsakaninka da masoyanka yawmal qiyamah a ran tashin kiyama kunga dalili da ya sanya a iyaye waɗannan haƙoƙi na kulawa da uwa da ɗanta a nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya yi bayani kenan a taƙayyiji na uwa wadda take ta aihuwa mana uwa ta jini banda uwa ta shayarwa dama ta wadda shayarwa ne da damu kamata na ta shara a uwa wadda ta aifi ɗanta to in za a saida su to ba a rabawa haka kuma in ma ko rabuwa ce kuka yi to kaka raba ta da jaririnta ce to ba ni dana da yawa ana irin haka haramun ne bai halatta ko da ta bata maka rai wani lokacin kuma su suke yin wannan shekantakar wai ta danda bakar kamar ta ce kaɗan kanan bai halatta saboda haka hatta yi su gira hasi ya yi hira an san hira eh kun san hira ya ba a raba yaro da kuwasa sai yaro ya yi hira wala ibrahim yi hira yauwa ba haƙura ba a'a ba haƙura ba eh a ya fara zubdawa yauwa fara zubda haƙuran shi ne hira an gane yaro zai haƙori kes da gansu to idan ya fara zama kenan ya fara zama mutum to shi ne sai fara zubda haƙoran nan to shi ne hira kenan yanzu ya to ya shiga wannan mataki na rayuwa ina ba za mu gane duk ya kike ma hira ma na zubda hakora sai ya fara zubda hakora shine hira ba yin hakorin ba ai kuma kusan daga wannan lokacin da ne ake sa yaro da kwalma sai ga aglabiya an shekara 7 8 ne ko eh yaro in kaga yaro ya fara hira to daga shekara ko yarinya daga shekara 7 zuwa 8 lokacin ne yake fara hira kenan yanzu ya kai a sa ya ba sa shi karatu ya fara karatu da sauransu to in tana da ɗa ba a raba su a wajen saidawa sai in ya kai haka to in ya kai wanda lokaci ka ga yanzu ya kai yanzu iya rayuwa shi kadai ko ba da uwa ba ina fata fahimta to yanzu sai ka ɗauki uwar ka je ka saida shi dan ka bar shi amma in ba haka ba in dai bi ƙasa da haka to duk wanda ya aikata haka ya aikata haramu bai halatta wa kullu bai'in fasid akwai sulhu nazari wata gaba ce za mu shiga akwai sauran lokacin? da nawa ake allora shi to mu kwana a nan tun da kan gaba ce tana da tsawo ita mu kwana a kan tsawo ita kuma bai kamata karatun mu dinga tafiya tun da karatun mu ne a hankali muke bai kamata mu dinga wuce da gauga ba yana mu dinga tsaya ana sharhi ana bai fahimta eh sai mu tashi wa kullu bai'in bayan wa barakallahu fi kenan sai mu tashi wa kullu bai'in zan mu tashi eh wa kullu bai'in fasidi kenan wata gaba ce za a shiga sabuwa to da fata abin kanta daidai Allah ta ramci ladan abin da kuskure Allah ya fi mana bukatocin na alheri Allah ya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ke ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon gushe mata وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اها تمبر متجي اها متجي